الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجيب بدأ كراتم من أن الكتاب ميسونا مختصر الأفضل wanda babban malamin nan al'allama Abdurrahman al-Akhbari ya rubuta rahimahullah tabaraka wa ta'ala kuma ya rubuta wannan littafi ne a karkashin mazhabar al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala idan ba manta ba a darasin mu na jiya mun yi magana dangane da ainihin wanka wanda take ta farilla a karkashin musulunci da bayanin cewa ga yadda ake yin wanka farillan wanka masu abban wanka ko kuma sunnonin wanka a yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu shiga sabon babi wanda zai yi magana akan addayin musulman mala ya fara yin mana magana akan hadafi karami ko babba daga nan kuma sai ya fada kan bayanin yadda ake alwala ya mana maganan yadda ake wanka yanzu kuma za mu yi maganan yadda ake taimama taimama dai kamar yadda malaman luga suka ce abinda ake nufi da kalmar taimama alfafu da larabci ke kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala ta yamma mulka bi ta min min kuntum fi quna wala kuntum bi akhirihi illa an tubidu fi kada ku yi nufin wala ta yamma mu kenan kada ku yi nufin saboda haka ma'anan at-tayammum shine nufi amma a shari'a abinda ake nufi da taimama taharatun tawabiyya sarki ne wanda yake ake yi da kasa kamar yadda alwala ko wanka sarki ne da ake yi da ruwa to haka ma taimama sarki ne wanda ake yi da kasa yaza idan ka duba abubuwan da ake tsarki da su a musulunci guda biyu abu na farko ruwa abu na biyu kasa kuma duka waɗannan abubuwa guda biyu suna da alaƙa da halittar nan adam Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta annabi Adam daga kafa aka debo kafashe daban-daban aka gauraya da ruwa daban-daban Allah ta'ala ya suranta shi ya kura makarai ya za ka ga mutane kuma suke fitowa daban-daban wani fari wani baki wani ja wani tarwada wani baki hulun motsi aka dai wani mutumin kirki wani mutumin banza saboda kafashe daban-daban da aka debo aka halitta annabi Adam إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون yasa manzo Allah yake Allah tabaraka wa ta'ala ya halitti mala'iku daga haske ya halitti aljannu daga wuta yake kuma ya halitti annabi Adam min mawufi malaku kamar yadda Allah ya ambata cikin Qur'ani to bayan nan sai Allah ya kaddare ƴaƴan Adam ko kuma suka fito daga maniyi waɗanda aka halitta su ba daga maniyi ba ba su da yawa kaman nana Hawwa'u da kuma Annabi Isa alaihi salam amma duk sauran mutane gaba ɗaya sun fito daga maniyi ne asalin sa ruwa ne ko da ke ruwa ne wanda ba a amfani da shi ubangiji ta ala yake amfani da shi na tara ne domin halitta Baba kuma sai ya kaddara akwai wannan ruwa ruwa zalla wanda idan babu shi a cikin rayuwar dan adam ba zai rayu ba wajen Allah min al-ma'i kullati in kai Allah ta'ala yake mun sanya daga ruwa rayuwar kowane irin abu hatta gini da kake gani ko abin da baya da rai to idan bincike ya zurfi za ka samu yana da alaka da ruwa in ma bai da alaka da ruwa waɗanda suke amfani da shi suna da alaka da ruwa matukan ba su rayu ba ma ya lalace tun da ba zai sarrafa kanka ba saboda waɗannan alakoki tsakanin mutane da ruwa da tsakanin mutane da kafa ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana waɗannan abubuwa guda biyu hanyoyi ne da ƙarfi ba za ka yi alwala ba sai da ruwa ba za ka yi wanka ba sai da ruwa to ba za ka yi taimama ba kuma sai da sama wannan tsari ne na ubangiji ta'ala shi yasa suka ce fararatun turabiyya sarki ne na turbaya wanda idan mutum zai yi zai yi amfani da wannan dama ne don ya samu daman yin sallah ko kuma ya samu daman aiwatar da wani abu fasulan shi ke yin wani ya sa malai ce fasali na taimama wa ya kayan mamul musafir fi gairi ma'afiya yake masu yin taimama su ne mutane kamar haka mutum na farko shine matafiyi matafiyi zai yi taimama idan tafiyarsa fi gairi ma'afiya ba tafiya ce kan sako ba malamai suna buga misali da bawan da ya kuɗe bar ubangidansa ko kuma yaron da ya kuɗe bar iyayensa duk mutumin da ya kuɗe bar iyayensa yake gaba yake wannan ba zai yi taimama ba kamar yadda yake ba zai yi kasar ba sa'annan kuma duk wanda ya kama hanyar tafiya kamar na kwallo ko na shirme irin abubuwan shirme to shi ma ba zai yi kasar ba sa'annan kuma daɗin daɗawa ba zai yi taimama ba don wannan sauki ne ga bayan Allah madadin da yake tafiya ya rasa ruwa ko ya ji tsoron amfani da ruwa saboda tsananin sanyi ko yana da ruwa amma ba zai yi kai ba dole an ba shi dama ya yi taimama gidan tafiyarsa ta halarci kana na biyu wal maridu ne farida aw nafila mara lafiya shi ma zai yi taimama ga sallar farilla ko sallar nafila wannan kafi ne yake duk mutumin da bai da lafiya ba zai yi amfani da ruwa ba amma shi dama ya yi taimama saboda sallar farilla ko sallar nafila kamar yadda aka ba da dama ma matafiyi ya yi taimama saboda sallan farilla ko nafila wa yatayammamu al-hafiz as-sahih lil fara'id haka ma mazaunin gida wanda yake lafiyayye zai iya yin kemama saboda sallan farilla a nan duk da kasancewa bai ambaci sallan nafila ba to za ka iya yin kemama saboda nafilan da za ka yi bayan farilla shi ya za a yi wani karin bayani bayan ya ambaci mazaunin gida tunda mazaunin gida baya cikin uzuri mai karfi kamar yadda wanda ta suke cikin uzurori ya ambaci ka'idan cewa akwai abin da ba za a sa a karkashin wannan ba kamar yadda ya ce fala ya kai kwamul hadiru sahih mazaunin gida wanda yake lafiyayye ba zai yi taimama ba ne na filatin da sallar nafila wala juma'atin ko da sallar juma'a wala janadatin ko da sallar gawa waɗannan ba zai ke kuma gare su ba domin akwai isasshen lokaci wanda zai kirya kafin su sallan gawa dai ba dole ba ne sallan najila ba dole ba ne farilla ma ake kai kai mama ne don saboda ne saboda dole ne a karka kai kuma akwai lokacin ta idan lokacin ta ya fita hatsari ne idan lokacin ta ya fita hatsari ne tunda kaga ga fasarar al-Imam Malik idan babu wajen yin babu ruwa babu wajen yin taimama to za ka yi sallah haka ba za ka jira ka biya ba ko da ke ibn kafin almakuri yana ganin cewa ka jinka ta sallan ka biya amma ka ce fassaran da imam malik ya yi ya ji na babban almajirinsa mun ko ga wani lokaci malami zai zai ce to ni ina fahimtar abu kaza sai wani almajirin sa shi ma yana ganin wuyar da ya kawo sai ce ni ma ina fahimtar na kaza wani shi ma yana jin ko yana da digiri din sa ko yana da qualification din sa mai kauri sai ce shi ma yana fahimtar na kaza wannan musulunci ba ne ya za ta inda daga an ce al-imam malik za ka ji an ce ibn al-qasim za ka ji an ce al-imam sahnun at-tanuhi za ka ji an ce akbar za ka ji an ce akka da sauransu dole nan almajirai ne na imam malik amma imam malik zai ce yana fahimtar abu kaza su kuma su ce su suna ganin abu kaza ne saboda dalili wannan ya rage ga kai mai karatu mai bincike sai ka bincika ka samu hujjan wane ne da fi karfi to da ita ake aiki ba da girman mutum wannan shine tsarin ilimi na gaskiya ba a duba girman mutum yana yin yiwuwa zan zo yi kuskure idan na faɗi abu ko in kare kaina da dalilin da yake ba mai karfi bane ko ba ingantacce bane wani ɗan islamiyya dan aji hudu ko dan aji biyar ya ce a a akwai ba hadisin da yake kana kuma hadisin malamai sun ke ingantacce ne to sai na je na wani dauki na ba mutane su aje na wasu dauki na ba wannan shine bangaren ilimi yutil hikmata mai yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab na'am don haka sallan nafila da sallan gawa ba farilla bane to tunda ba farilla bane kaga babu bukata mai tsanani cewa sai shine zai aiwata sai dai kuma an samu rangwame idan mutum ya zo mutuwa kai wasiya yace kai yake so kai masa sallah to mutane sun gama taruwa ana jiran ka lokaci ya kure ko har nemi ruwa an rasa to nan kan kana iya yin taimama domin ka ja sallan gawa to saboda ba ne kwace wannan limanci a hannunsa ko limamin gari ne ko limamin gari ne ba wanda ya sai kwace limancin nan na gawa a hannunka tunda an yi wasiyan kai za ka yi sai dai idan kai kace wani ya yi kai ba za ka yi ba yasa a nan mala ce illa idza ta'ayyana tarikin janaza sai dai idan sallan gawan ta wajaba a kansa to idan sallan gawa ta wajaba a kansa to wannan kan sai yayi taimama ya jagoranci mutane amma sallan nafila ba zai yi ta ba da taimama sai dai idan yayi farilla nafilan da ta biyo baya sai yayi ta sallan juma'a kuma idan abin ba ya kama yadda ya kama bane to ba a san ayi sallan juma'a da ainihin taimama kamar yadda malami ya bani to ya ambata mana mutane guda uku waɗanda aka ba aka ba su dama su yi taimama na farko matafi na biyu mara lafiya na uku mazaunin gida idan akwai lalura sannan ko ya samo asali ne daga ayan Qur'ani wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu Allah tabaraka wa ta'ala yace ko kuma kuna halin tafiya ko kuma au kuntum marda ko kuma kun kasance marasa lafiya ko kuma kuna halin tafiya au ja ahadun minkum min al-ghaib ko ɗaya daga cikin ku ya je bayan gida ya yi ba haya ko ya yi kawali ya fito mutumin da yake da alola sai shiga bayan gida ya ba haya ko ya yi kawali ya fito kaga wannan mazaunin gida ne ko matafi au ja ahadun minkum min al-ghaib au la masum nisa ko kuma kun sadu da iyalanku mutumin da ya sadu da iyalansa ya kun ga janaba ta kama Allah ya ce wa lam tajidu ma'an fa tayammamu tayyiban tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ba ku samu ruwa ba to me za ku yi shi da sai ku yi taimaka ina fata an gani saboda ta an ambaci matafiya an ambaci marasa lafiya sannan an ambaci masu zaman gida kari babba da kari karami duk mutumin da ya je bayan gida ya ba wani ko ya ba haya in ya fito kari karami ne duk alwalan ta kawar wani to da yanzu kuma sai ya samu ruwa ba yana iya yi wa cikin bayan gidan ya yi sarki da goge ne duk za ka iya yin sarki da goge kawai idan babu ruwa kana amfani kana iya amfani da toilet paper ko kuma ka yi amfani da hoge ko da wajen bawali ne ko da wajen ba haya ne kuma in dai ka goge yadda ya kamata shike na kana iya zuwa ka zo in ka samu ruwa ma ba kai kai sarki ba mai risala ya bayani akan in kuma kana son kwanciyar hankali ka samu natsuwa to shike nan wal ma'u yin amfani da ruwa wannan shi afiyaku ya fi daɗi saboda haka mai yiwa ka je ka yi ba aya ka fito ka goge ka goge sannan sai ka fito da ka fito sai ka zo ka yi alwala da ka yi alwala sai ka tuna ka yi ba aya ba ka yi sarki ba amma dai ka yi amfani da goge haka ce to kana iya zuwa ka je ka yi sarkin ka idan ka yi sarkin ka za ka zo ka yi sallah ba tare da ka sake alwala ba mutukan ba ka zo da alwala ba an gane wannan ko ba gane ba ko da yake na ɗauko matsalar wani littafi na kawo a nan. Amma almuhim an fitar da waɗannan hukunce-hukunce ne a ƙarƙashin wancan aya. To sai fasali na gaba ya kamata a ce a nan akwai nufa, saboda sun da suke da bugu irin wannan, to sai su sa nufa, nufa shi ne abin nan Igbo. Fara'idu tayammun farillan taimama na farko akwai aniyya kulla niyya na biyu akwai wa sahibu qahir wuri mai tsarki na uku akwai wa masul wajhi gafan fitta na hudu akwai wa masul yadaini ila alqur'ani gafan Allah ya zuwa wuyan hannu sannan na biyar akwai wa darabatul ardi ula hukum kasa na farko sannan na shida akwai wal qawl amda da'wa na bakwai wa dukulul waqti idan lokaci na bakwai na takwas da tisalu bi sala sannan kuma da sadar da taimama da sallah ya ambaci falilan guda takwas to amma wannan ya abbaci abin da shi yake fahimtar koyarin jayani a wajen waɗansu malamai farillan ba su kai guda da ba saboda sun ɗauko gundarin hadisi sai suka ce to mu yi gini akan gundarin hadisi in ka ɗauko gundarin hadisi to za ka samu akwai magana niyya akwai magana shafan fiska kamar yadda aya ta ambata akwai magana shafan hannaye kuma yadda annabi ya yi a cikin hadisi zuwa wuyan sannan akwai hukun ƙasa wanda mutum zai yi waɗannan abubuwa guda uku su ne waɗanda yake aka ambace su tunda Allah tabaraka wa ta'ala yake fa tayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min Allah ta'ala yake ku kin tsari kasa ku yi taimama ku shafi fiska ku shafi hannaye kaga in baka buga ba za ka kafa ba sai aka samu kuma manzo Allah abin da yake nan akwai wani sahabi da taimama ta kane shi to shi bai san yadda ake taimama ba ya rasa yadda zai yi kawai sai ya tuɗe ya jirgima a ƙasa da ya jirgima a ƙasa sai ya zo wajen annabi sai ya ce to kaji kaji maka abin da ya faru sai maza Allah ya ce Allah sarki inna ma ya fi ka kaza ya ce abin da ya zai wadatar da kai shi ne kamar haka ka buga hannayenka akan ƙasa ka shafi kiskar kada abin nan da hannayenka shi ke nan sai maza Allah ya masa bayani duk da kasancewa ayan taimama ta sauka a lokacin sahabbai suna da yawa don ayan safariya ce abin da ake nufi da ayatun safariya ita ce ayan da aka saukar da ita annabi yana halin tafiya ba yana zaune gida zama akwai hadariya akwai safariya akwai kaifiya akwai shikariya akwai laifiya akwai nahariya wannan safariya ne Za Allah ya kama hanya ya yi tafiya ya tafi wajen yaki yana dawowa. Nura yi tafiya wani lokaci ya tafi da matarsa amma kuri'a yake. Idan ya yi kuri'a wanda ta ci kuri'a ike na sai ya tafi da ita. Wannan yana daga cikin dalilan da malamai suke bayarwa cewa kuri'a matukan babu zalunci da a gizo ya halatta. In dai babu zalunci da a gizo ilimin ba za la da ya zo tafiya sai ya ɗauki nana aisha domin saboda ita ce abin nan bari an yi fada a kanta za a yi tafiya da ita kuma ko da wani lokaci za ka zo ka yi bari an yi fada a kan guda ɗaya to kullum ita za a yi tafiya da ita tsarin musulunci kenan amma ka zo lokaci mata za su ce a a in ma aya ce a sake binciken bayanin aya wa hanya mafi sauki shi ne yanzu za ka tafi sai ka ɗauki wannan in ka zo za ka yi tafiya wani jiko sai ka ɗauki wancan in matan suna da yawa in kuma guda ɗaya ce shi kenan wannan ta riga ta zama alaƙa kai ko ka tafi da ita ko ka banta. to saboda haka lokacin da suka yi tafiya suka dawo suna dawowa to sai abun wuya ya bata kuma abun wuyan na aro ne yar uwar ta ce asma ta ce to tun da zan yi tafiya ki bani aron abun wuya kun ga wani abin mamaki a ce matan annabi ma ba su da abin wuya amma yanzu mata zai su saka a gaba akwai wani yayin abin wuya da ake yi na gold ne ko na diamond ne sai an kaya mana sai ta fitina a kan abin da yake ba fitina ba na na aisha aron abin wuya ta yi ya za da abin wuyan ta fata to kai ta da an sauka wani wuri za a tafi sai ta ce manzo Allah ya tabbata duba abin wuyan nan ba su gani ba kuma abun wuyan da na aro ne sai manzo Allah ya ce to babu ta kyake yanzu abun wuyan ki zai tsare mu wannan abun wuyan ki nan zai tsare mu saboda in aka koma karshe sai an sa manzo Allah cikin magana wajen neman alfarma dama haka ne wani lokaci za ga mata su za ku ja maka rigima ko yaya a barka kullum kana tunanin ya za ka yi kawarwa shi ne sai manzo Allah ya ce a dudduba aka dudduba ya faɗa aka faɗa wa sahabbai aka dudduba ba a gari ba to dare ya yi sai manzo Allah ya ce a kwana kuma inda zan kwana babu ruwa duk ruwan ya kare shine sai mutane suka zo suka samu Abubakar ibn Abi Quhafa yana cikin tawagar tafiyar suka ce yanzu akan abun wuya don abun wuya ya bata wannan ba za a je a yi karo karo a biya ba kowa ma ya buɗe yanzu akan abun wuya a tsare manzon Allah da sauran jama'a walaiku alama babu ruwa a wajen da ta yi lalle wannan magana abin da yasa suka faɗa masa saboda nana Aisha yarsa ce ki zai iya tinkaran ka yi magana da ita amma sauran sahabbai ba za su iya ba tunda Allah ya ce wa azwajuhu ummahatukum wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah min almu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa saboda haka da suka faɗa masa shi ne ya same ta da samu Allah ya riga ya ga cikin yana kwance yana bacci akan kafanta ya yi matakin kai da kafanta saboda haka da ya yana mata magana a hankali yanzu ke aka za a zuwa yi wannan abin da yanzu ake akan abin wuya ne saboda abin wuya fa da ake magana shi Abubakar ibn Abi Quhafa yana da iko akan wannan abin wuya tunda abin wuyan na asma'u ne asma'u ya tsaye sannan nana aisha ma ya sake ita ta dauko aro abun wuyan kaga da abun wuyan da wanda ta dauko aro da wanda aka dauko aro a wajenta duk kai da menene da kaya aka ce mallakan wuyan yana da yazo sai yana tafafin ta wannan ya gwada ke babu laifi iyaye wanda suke daddawa ba girman bani ba waɗanda suke dattawa idan wani abu ya faru za su iya zuwa gidajen iyayen abin nan ƴaƴansu mata su je su yi musu faɗa tun daga abubakar gida ya tuku hawa har can faɗan ina na aisha yake yi akwai cuta ina ne kulli shi ne gefen ciki tsakanin ciki da baya haka yasa ya sa yana tabbatin tana matan annabi saboda yarda ce ashe idan yarda ta yi laifi za ka yi zuwa da bulala ka je ka zazzane ta a ɗaki amma bayan ka yi kyakkyawan bincike in karka ji wannan hadisi kake bari ka je ka gwada wanda kawai kana Allah Allah a samu abin da za a kira ka Allah ya kyauta shi da take abin da ya hana ni motsawa saboda manzo Allah yana kwaci shi yasa ban motsa da kyau ba amma da zan motsa da kyau annabi ya tashi zai iya hana shi amma abin da ya hana ni motsawa saboda annabi yana kwaci a kan kafansa kenan da ya gama wata fada sai ya tashi manzo Allah bai tashi ba da ya gaji za mu ga Allah ya tashi shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayar kimama sai aka ce ayi kimama alhali wadansu mutane har sun yi sallah ma ba tare da abu ba aka zo aka ce to ga hukuncin kimama ya sa wani sahabi sai ya zo yake cewa yake ce ka ya ce amma ku duriyar gidan abubakar ibn abi quhafa yace wallahi suna da albarka albarkun ku sun yi yawa domin a dalilin ku Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar mana ayoyin sassauci masu yawa wannan ɗaya daga ciki ne in ba dalilin ba tare da dalilin wannan ba zai wahala Allah ta'ala ya saukar da aya shi yasa idan abu na alheri ne kai dalilin saukan aya to kuma za a taɓa mantawa da kai ba kamar yanzu yadda yake ga mun ambata kuma za a rika ambatawa a duniya ta nake a cikin aya Allah ya ce fa tayammamu sa'idan tayyiban fanfahu bi wujuhikum wa aydikum min ku shafi fiska da hannu zuwa wuyan wannan shine abinda aka yi kuma haka manzon Allah ya tabbata to shi yasa malamai suke cewa inna mal a'malu bi niyya kaga magana niyya tana sannan bugun kasa tunda sai ka buga ka shafa kuma za Allah ma akwai inda da ya buga kasa sai ya hure hannunka bi ma'ana wani abu ya rataya sai ka hure akwai da kaza da ka ambali haka sannan sai ka shafi fiska ka shafi hannu zuwa wuyan ba zuwa gwiwar hannu ba to wani kuma zai dauka cewa tunda taimama tafsiri ne na alola domin da ya kamata shi ne yadda ake alola haka za a yi taimama shi ma duk wanda ya haka shi ma ya shiri idan ka duba za ka ga duk lokacin da Allah ya ambaci hukunci idan zai ambaci sassauci zai ambaci kasa da shi in bai ambaci kasa da shi ba to wannan an baka zaɓi ne ka zaɓi ɗaya daga cikin wanda za ka iya ina fatan mun gane wannan shi ne a nan ma ya kawo mana farillar taimama guda tafa na farko kullaniya wannan mun sha ambaton dalili inna mala malu bi niyya wa sayyidu sa'ir dole sai an samu wuri mai tsarki ko da yake a sayyid kullu ma fa'ada ala wajhi al-ard duk abin da ya fito bayan kasa shi ake kiran sa sayyid to malam ne karin bayani akan sayyid a yadda shi yake fahimta saboda haka Allah ta'ala ya ambaci sayyidan sayyiban wa maqul wajhi idafan fiska wa msahu bi wujuhikum wa masu ya dai ila qur'an litafan Allah ya zuwa wuyan hannu shine wa aydikum wa wasahu bi wujuhikum wa aydikum min da Allah ya ku wa darbatu al-ardi al-ula da bugun kasa na farko tunda da mun baka buga baya ba abin da zaka shafa saboda haka sai ka buga kamar yadda manzo Allah da kansa ya bugi kasa ne wal qawl an garkawa da ba abin da yake so shine kai maza maza ba ka tafi fuska ka tsaya sai ka gama takin da kuma sannan ka tafi hannaye ba wa dukhulul waqti to magana shi dan lokaci aka ce kamar yadda yake ya halatta kai alwala tun kafin lokaci ya shiga aka yi halatta kai taimama amma shi malam ya rinjayar da cewa akwai dukhulul waqti inda wajen taimama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan za ku yi sallah idan kun tinkari sallah ya ka ce to an kawo wannan dalili in kun tinkari sallah wannan yana gwada kenan idan lokacin sallah bai shiga ba kai alwala wato alwalan ba ta yi ba eh to haka ma taimama haka ma taimama da dai akwai malaman da suke ganin dukkan lokaci yana haɗe ne da alƙawar hamdaltawa wato kana yi da ya hauka ba yasa suka ce inda ta yi taimama nan za ka yi sallah to yi mutum ya zo ya taimama a can waje ba zai shigo masallaci ba ke sai ya tsaya a can waje ya sallah walan su masallaci za a gani haka sai ga mutum kawai shi kaɗan da ya ware yana sallah a tsaye ka tambaya menene sai ce ai saboda akwai janaba sai a jiki na ba zai shigo masallaci ba kuma ba zan bar inda na yi taimama ba to nan wannan fassarar waɗansu malamai ne amma fassara mafi inganci shi ne ka yi taimakon ka koda daga gida ko ka zo harafin masallaci ka yi taimakon ka shigo masallaci don ka shiga sahu inda annabi ya ce la salata li munfaridin khalfa sahu duk wanda ya ware shi kadai yayi sallah ba ya da sallah sai idan ya zo ya leku da sahu yasa kullum ake da jaddadawa ana ce sahu da sahu a daidai da sahu a daidai da sahu فإن تضلية الصفوف من تمام الطاعة فبدلين التصوف يخرج السيف كالطاعة وفصاله بالصلاة وكذا مغنى tare da shi da sallah wannan magana ita ma akwai bayani a kai wa qayyid a qayyid doran kasa ita huwa turabu a qayyid doran kasa turbaya kenan na farko wa tub da tubala wani ne tubali kenan tubali irin na da da tubali wal haja da dubi a fa'a ko kuma dubi a wanda su akan fa'a suke wanda suke rayuwa akan fa'a akan fa'a za su yi tafi mafi wasal da raba akwai kasan da suke da raba da kankara yana sauka don suka ce asal su raba wal karkasu kankara amma alkarkasu shine abu wanda yake mai danko abin da yake da danko abin da yake da danko ko nau'in kafa ne wato bi ma'ana ko da kasan ta kifa duk waɗannan nau'uka ne na kafa abin da mala yake nufi wani abu zalika shi ne duk abin da yake halittar Allah ne babu canzawan ɗan adam a ciki to ana sai numa su wannan fasara ke ya za a yi ƙarin bayani yake wala ya juzu bai halatta fi jiskil makbofi a yi taimama da kasan da aka dafa kamar yadda mutanen da suke gasa tubali ko ake dafa ko da hafiya ba a taimama a kan tabarma balle kafin wal hakami ba a taimama a kan itace ko katako gama wanda suke cikin roba gidajen su na katakai ne eh wal hakiki da ciyawa yace nan ma ba a taimama a kan ciyawa duk ciyawa ba a tsayi bane abin da ya tsoro ne wani aure da makamantarsa to a gaskiya malamai suka ce wannan ya danganta da yanayin yadda mutum da yake yanzu kamar mun muna da tsaya a bayan ku ka zuba za ka shiga masallaci kai ce mama akan wannan tayar ko kuma kai ce mama akan wannan shimfiɗi ba amma ka je haramun masallaci ko kai ce mama ka tafi ko kuma a gidanka wasu suna da fahimtar cewa su minti tun da ayar sarrin siminti daga kasa ne to inda siminti ne kamar kulo za ka iya yin taimama ne tun da canjin da aka yi ɗan kaɗan ne wani abin da zai baka mamaki shine akwai ƙasashen da za ka je ka samu birni kamar bauchi babu kasa da kasa inda za ka samu kasa sai ka je je shi nan taimama ta same ka sai ka je je akwai waɗanda yake bayan babu kasa din duk gidajen su na kasa kai da katako ake yin gini za ka ga babban waje amma katako ne zai ga sama da kasa duk katakai ne wanda wani mai karfi ya jiki ga mai yawan rufe ba zai amma su sun kai hikiman da suke yi sun ba an kakakan za su ga ainihin yan jinsinsa ana sa karafa ne wanda yake sawa ana daurewa da karfe wanda ko menene zai wahala ya shiga ne waɗannan ya za su yi sannan za a je a samu gini mai hawa ashirin ko talatin mutum yana can na talatin idan janaba ta sami ki zai ce mama ya zai yi ta yaso kusa ba wa ja'ala alaikum fi dini min qawfi wala ka je sa malamai da dama suka ce ya danganta da yadda wato da yanayin inda kake tunda manzon Allah da kansa yake yana daga cikin falalan da Allah ya kike ta wannan al'umma da shi shine wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura kasa gaba ɗaya Allah tabaraka ta'ala ya sanya mun ita domin ta kasance masallaci da kuma wajen barke yasa malaman suke cewa tunda annabi yake masjidan wa tahura to duk inda ya halatta kai taimaka kai sallah to ya halatta kai taimaka wajen don annabi ya haɗa abubuwa guda biyu da waje guda wani sahabi ma manzo Allah yake an baka dama kai taimaka ko da shekaru goma to ko shekara goma za ka yi kana taimaka ba tare da kaya lura ba idan da lura ta zama shi kenan musulunci ya baka dama sauki ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gaya wa ruqita lil marid sai ma da yake an yi sassauci ga mara lafiya fi hajjatul hajja a katanga na dutse wanda aka gina da dutse yanzu zai wahala ka gana ginin dutse amma lokacin colonialism gine-ginen kuma fiye yawa da dutse a kauye ma sai da ginin dutse wato wanda aka gina da to ubali ba a yi yaje ba in ga mara lafiya ne yana asibiti irin wannan ko yana cikin gini irin wannan to ya halatta yi taimama da katanga illam yajid munawiran ghayrahu idan bai samu mai mika masa to baya ba sai dai kuma malamai suka ce a a akwai lokacin da manzo Allah ya je wani wuri da yayi bawani sai wani ya masa sallama da ya masa sallama sai manzo Allah bai amsa sallaman ba da ya tsarki sai ya yi gaba sai da ya je samu gini da ya samu gini sai ya taimama da ya taimama sai ya dawo sai ya amsa maka sallama ya ce abin da ya sa da ban amsa maka sallama ba saboda ba na son in ambaci sunan Allah ba tare da tsarki ba ya sa yake son kullum ka kasance cikin alwala ko kuma ka kasance cikin taimama da wannan ne malamai suka ce ina manzon Allah ya yi taimama cikin katanga suka ce tabbas annabi ya yi kirma cikin katanga hadisin ya inganta kuma ga ƙasa nan amma annabi ya bari ya yi kirma a tsaye ta ce ake mara lafiya zai yi kirma cikin gini ba sai an mika maka ƙasa ba fiye ba waɗancan malamai suke da fahimtar cewa in aka ɗibi ƙasa aka mika wa mutum ya yi kirma sai mamun da bai ba amma kaga a nan ya ce in bai samu mai mika maka ba sai ba za ga wani lokaci ana samu a tire ana mimikawa a tire ko a faifai ko na kuma kamancin wannan amma asalin magana shine ko ba ne ka maka ba za ka iya yin kai mama cikin katanga to me yawa kai sarki irin wannan tunda ba irin wannan bane kaga irin wannan ne ya ta kama da kasa tunda nan ya riga ya kankare to amma nan akwai kanci sarkin ma mai yiwa na mai ne ko na wani abin nan to shin za ka iya taimama da cikin wannan ko kuwa sai malamai suka ce akwai lalura za ka iya taimama zuwa kuma lafiyar da ba zai iya tayi ba ba za a niko masa kasa ba tunda annabi ya yi taimama da kasanga sai ya yi taimama haka saboda ne saboda abdarura su bihul mahzura lalura ta kan halarta abinda da aka hana kamar yadda yake baka samu daman alwala ba ka ce ka yi taimama idan ma baka samu daman taimama ba ka ce ka yi sallah haka kaga duk lalura ce abinda ba a so shine dangaci to wakal mutum ya zo ya kwanta kawai ya ce to kenan ga arhanan bari mu ɗibi ga haka a ba a haka mun gari shi ban gara ba ta so za ka je ka ɗauki azaba kuwa sai mun siya ba Allah ya kyauta wannan ke wa sunanuhu sunnonin taimama ta jididu sahihi ne ne mutum ya sabunta bugu ga hannayensa kun ga a can bayan mun ambaci bugu ɗaya to malai yake ka tsara na biyu to wannan mutahabbi ne saboda hadisi ne ya faɗi haka ga ma hadisin ba inda take gari ya za ka ce in kai bugu na farko da kyafi fuska da hannun kawai wa kuma bainal qur'ain wal mirfaqain yake a shafi tsakanin wuyan hannu da kuma gwiwan hannu ba to kamar yadda yake hujja wajen Allah shi ma an kafa hujja ne saboda hadisi kuma hadisin bai inganta ba saboda ka wuyan hannu kawai ake shafa wa tartibu da jerantawa lalle wannan kan ya tabbata inda manzo Allah ya aka ambata masa ku shafi fiska da hannaye to fiska da hannaye yake gaba annabi bai taɓa juyawa ba don ka samu kafa da kafin hannaye sannan ka shafi fiska da gangan inda kuskure ne Allah ya maka sassauci ko da mantuwa amma da gangan to taimama ba su ba sai ka san fa za a yi musu mustahabban taimama a tafiyyar yin bismillah idan za ka yi taimama za ka yi bismillah aka ce saboda alwala idan za ka yi za ka yi bismillah to taimama ma ka yi bismillah تقديم اليمنى على اليسرى daga gabatar da damar da sabon zaman ba za ka fara shafan abin nan ba kamar fiska kan wannan sai dai akwai bangaren dama da abin nan amma ina ne dama ina ne hagu nan ne dama a waje na kenan a wajen ka ba to da wani za a yi aiki da na wani aiki ko da naka mutum ya yi amfani da nasa shi ne mafi sauki sai ka fara shafa daga nan shi ma mustahabi ne ko kuma zai ta kun hannu ka fara daga damar ta ne a gurin to ta karimu zahirin jiraiya la ba kai ne da gabatar da cikin jiraiya kan baya malamai suka ce babu bukatar mun in za ka yi shafa ko ka shafi baya ko ka shafi ciki duk ɗaya ne sannan kuma baka duba ka gani ba lalle sai da kura ba kuma wani yana ce sai da kura ba ko kuran ne ya ce mama ba ina ba ta an gane idan koren ne taimama to ba za ka shafi ciki ba sai daga baya ke to ba koren ne taimama ba kai dai kai kamar yadda Allah yake maka kai wannan shine tsantsan sunna duk akwai abin da yake ba za ka iya fahimtar ka ba duk karatun ka ba za ka fahimci hikimar da yake ciki ba to ka tsaya inda ka tsaya shi yasa Umar ran kafa Allah ya kare ya dare shi idan ya zo ɗakin kafa yana da wafi ya zo hajarul aswad zai sumbace shi idan ya sumbace shi sai ya ce to yace wallahi laqad alimtu annaka hajar ni dai na san kai dutse kuma hajarul aswad abin nan black stone dutse ne yace na san kai dutse ne take cikin ɗakin ka ba ka samu daraja to wallahi ba domin na ga annabi kabbalaka wato ba domin na ga annabi ya kumbace ka ba wallahi ma kabbaltu ka da ba zan kumbace ka ba saboda ka an ga annabi ya zo ɗakin ka ba ya kumbace hajarul aswad shi ya sa ake kumbata duk wanda zai ce in ka sumbace shi zai maka shaida a ranar tashin alkiyama wannan hadisin ƙarya ne malamai suka ce ƙarya ne ko za haka kawai waɗansu mutane suka bunƙasa sai su abin sun fallo ƙarya kuma ko a yanzu ana samu wallahi za ga wani da sai bidiyo ne ba da rawanin sa amma in da gundu ma ƙarya abin zai baka mamaki Allah ya kyauta to a cikin hadisai ma na annabi an samu irin wannan yasa Allah ya ware waɗansu malamai su kuma kamar ilimin lissafi suke da shi in ko san dama ilimin jeji ne kowa da layin ne kana faɗa musu hadisai za su je su yi bincike su gano gaskiya ne ko ƙarya ne yanzu kamar mutumin da ya samu hasan qur'ani kana jan larabci zai gane aya ce ko ba aya ba kaga wanda bai samu hasan qur'ani ba in ka ja larabci ya ji ta masa in ya je gaba zai ce wallahi aya ya ja kuma alhari ba aya ba ce Allah ya taimake mu. To saboda haka babu maganar wani shafan bira'i ciki da waje. Wa mukadani dai alamu a kare ne da saman sa kafin kasan ya to kaman wanka ne. Wanka daga sama ake so ka ko kasa ba daga kasa ake dauko a yi sama ba. To haka ma ke zama. To me yake warware taimama? Ga su a gurguje wa nawaqiduhu abin da ke warware taimama kal wudu'i kaman alwala ne. Abin da yake warware alwala shi yake warware taimama. illa iyaka saboda ka duk mutumin da ya ce mama ya yi hudu a dolar ka tawarware duk mutumin da ya ce mama ya taba al'aurarsa da niyyar jin daɗi a dolar tawarware duk mutumin da ya ce mama ya je ba wani ko ba haya a dolar tawarware ko ya fitar da maniyi ta hanyar jin daɗi a dolar tawarware ko ya yi bacci a dolar tawarware ko kuma ya suma a dolar tawarware ko farfajiya a dolar tawarware ko ya bugu a dolar tawarware hankalin da ya wuce ke to sai dai kuma wala ta salla farida ta ne da mu min wahid ba a sallan farida guda biyu da sai mu mata to sallan farko manzo Allah kowace sallah yana mata sai mu a kowace sallah yana mata alula to ran da ya fito makka tun da ya alula da safe tun da ya alula sallan asuba aka yi azhar yayi la'asar yayi magriba yayi isha ya umar ran kafa ya ce yau ne na zan gaba ɗaya ka yi sallolin nan da alola guda ɗaya saboda ba ku taɓa gani na yi ba da yake amdan sana'atu ya umar annabi yake kai gangan ne ya sai umar a karkashin wannan sai malamai suka ce abin da yake gwada mana shine ya halatta mutum ya yi alola guda ɗaya ya yi salloli ba biyar ba ma sun zai yi ishirin da biyar yana iya yi matuƙan ba abin da ya warware alola wani lokaci akwai wani ana kiransa ke wani ne huduba ne a kasan misra wanda aka yi da can baya wanda yana daga cikin irin mutanen da ake kiran su ma su huduba din a rasai yana cewa yana faɗin karamomi na al'imamu abu hanifa rahimahullah ta'ala هو الذي صلى أربعين صلاة بوضوء واحد وهو لم يتجدد الوضوء misali na muku yadda yake yi mutumin makabar amma kusan duk abin da ya ji shi ko kuma ya karanta ko aka karanta masa kai yana haddacewa kuna ta limamu abu hanifa annoman ibn sabit al-kuki ya taɓa yin sallah na kwanaki arba'in da alola guda ɗaya malamai suka ce can ake annabi ba bai taɓa yin haka ba amma a hukunci idan da za a samu mutum ya yi alola ya kwana arba'in da alolan ba tare da ya yi abin da ya warware alolan ba sai ya yi sallah da alolansa hukunci haka ne amma zai yi ya za a kace duk mutumin da ya zai da maka karama to akwai karaman da yake yi ba akwai kuma karaman da baya yi ba bari kuwa da duka ma wanda suke malam kabir kullum yana ba mu labari shi ma ban sani na ya samu labari ba eh wanda yake da karama wai sai ya zagaje shi ya nade kayan sa ya fita a guje eh ya zagaje shi ya fita a guje ya je can sai ya tarbe su bayan ya gama hakimsa ya yi wanka ya sa kaya kuma ban yana ya samu labari yanzu yake wai karama ne to ga wannan kuma wayo ne Allah ya ga ma ka samu wanda ya fi shi gudu eh karama da za ka je in gaji ke to gaskiya malamai suka ce a ya kamata maka bari a wato a rinka tunani a rinka bincike zuwa kawo labari amma dai duk mutumin da ya yi alwala in dai bai yi abin da ya warware alwala ba babu bacci babu hutu babu ba haya babu ba wali wa kwana arba'in ko kwana tamanin ne in dai babu waɗannan su kenan zai yi amfani da alwalarsa Allah ya kyauta saboda haka sai aka ce sai mama ita kuma da ɗan bambanci to amma inda ka san bambancin kamar yadda ke Abubakar Jabir Al-Jazairi ya ambata cikin littafin Muslim ya ce duk nasofi idan ka tara su gaba ɗaya babu inda annabi ya hana a yi salloli guda biyu da sai mamata babu kuma inda annabi ya yi salloli guda biyu da sai mamata guda ɗaya wannan dalili ne wannan dalili wanda za mu ɗauka sai suka ce mu ɗauki tsakiya idan da hali kowace sallah kai mata sai mamanta kamar yadda yake ana son kowace sallah kai mata alwala nurun ala nur na'am wa man tayammama li faridatin duk wanda yake tayammama saboda sallar farilla ya zala hunna wajilu ba'daha ya halatta ya sallar nafil fili bayan ta yanzu kamar da mutum ya yi taimama saboda sallar magariba to kaga bayan sallar magariba sai kai kana fil fili amma perfectly kai tsaye directly ka ce za ka yi taimama domin sallar nafila a cikin bayan Allah ya amma kai sallar farilla sai kai nafila bayan wa maqul musa kuma ya ya alaka da cikin littafi alqur'ani to kike nan kana da janaba sai kai taimama sai kai sallar asuba ya alaka da cikin qur'ani ina ba an gani wa tawafu kuma ya halatta kai tawafi inda rakin ka ba ne shi kenan sai ka je kai tawafi ka yi taimakon ka saboda babu ruwa da idan ka yi taimakon ka za ka je ɗakin ka ba ka yi tawafi kuma ka yi nasilan da ake yi bayan da wani to tilawa ko kuma ka yi karatu ma da ka tunda a can baya shi ya ce mana mutumin da yake da janaba ba zai yi karatu ba amma na ce muku malamai da yawa kuma sun ce a'a inda wajen tilawa ne domin saboda ana bukatar maimaitawa kada a manta inna wa zalika amma yace idan yayi niyyan haka wa tasalat bi salati kuma suka sadu da sallah wa lam yakhruj al waqt kuma lokaci bai fita ba ya kautan ka guda uku wanda a can bayan mun tattauna eh idan yayi niyyan haka to niyya zaman kafin ka fara abu ne wani zai zo masallaci ba da niyyan ya zauna ya saurari karatu ba amma kawai yana idan da sallah in ya mutu sai ya zauna to in bai yi niyya ba tun kafin a yi sallah masu ba sai kuma ya zauna bayan sallah masu ba sai ka ce bai da lada ba zai yi ba yana da lada a wajen Allah in ya zauna don Allah ne inna wa zalika wa tabara bi sala kuma ya sadu da sallah to in dai ba wai ya rabe ne rabewa mai tuta ba wala ne furujul waka kuma yake lokaci bai fita ba to nan kamar mala yana mana ishara cewa in kai taimama lokaci ya fita taimaman ta ɓaci saboda shi ya tafi akan fassarar na farko da suke cewa ba zai taɓa yiwuwa a yi salloli guda biyu da taimama da ba kana yin taimama in lokaci ya fita shi kenan ko ta lalace ko baka lalace ba to ta dai lalace ba to amma wannan magana malamai sun yi bayani a kai akwai sassauci waje hada da ke yin nafila ya halatta da taimaman nafila kullum ma zukira dukkan abin da aka ambata illa al-farida sai sallar farida kawai in kai taimama saboda sallar janaza ba za ka yi sallar farilla da ita bace to wannan fasara ce alhali wasu malamai sun ce a in dai kai taimama don sallar nafila ko farilla duka za ka yi kamar sallar isha duk wanda ya sallar isha shi ta yammamin da taimama ba amalin kafa'i wal wasu sai ya yi kafa'i da wasu ya gansa ba da a bayan su dinga yin ta'khir ko ta'khir ba tare da ya jinkirta ba wa man tayammama min janabati duk wanda zai taimama saboda janaba fala budda min niyyati a dole ya niyya domin saboda akwai bambanci tsakanin baka da janaba da kana da janaba za ka yi taimama wannan shine karshen fasali sai fasali na gaba shine a kan abin da ya shafi haila wannan shine darasin mu na mako mai zuwa إن شاء الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله